الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من لم يرى الوصية في المال القليل أليس كذلك؟ وهو كذلك babin da yazo na bayanin malaman da su ba sa ganin za a yi wasiya in kudin bashi da yawa sai in kudin na da yawa kenan ko قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية سيدنا علي ياشي ونمر لا فيها سيأكل مش مغانا وصية فقال علي شيء سيدنا علي يتي قال الله yace ai Allah madaukakin sarki cewa yayi in taraka khairan in ya bar alkhairi mai yawa wala arahu taraka khairan ba na ganin ya bar alkhairi mai yawa qala hammad hammad yace fa hafiztu annahu taraka akthara min 700 sai na aka ce abin da ya bari shine 700 zuwa sama kadan mana bai kai dubu ba to bai kai kudin da zai wasiya ba kenan قال حدثنا محمد بن كناسة ابن ون كناسة قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل من قومه يعوجه سيدنا علي يازي وجاز يازي وجنوني cikin jama'as ya yi masa dubiya faƙala sai ce usi na yi wasiya وقال لا sai sayyidina ali yace a a lam tada amalan ai baka bar dukiya ba fada fada malaka li waladika ka bar kudin ka a raba ma ƴaƴanka gado yafi ka ɗebi wani kuma ciki kai dukiya mai kai wasiya mana sai in kudin na da yawa za a cire wasiya ka dan sanna abin da ya saura magada su su samu abin da zai biya musu bukatarsu babu fil ladhi yusi bi akthara min al-thuluth cikin wanda zai yi wasiya sama da sulisin dukiyarsa yana da dukiya ya ce ya yi wasiya aka duba wasiyan da ya yi in an kasa kudin gida uku ya fi gida ɗaya fi sulisi yaya za a yi قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون متي وصية ما قاعد أنسى كما سنة ننسك تبتر faƙalar la ya juzu ya ce ai bai halatta ba ina mara la ya juzu bai halatta a yi ba kuma la ya juzu bai halatta su warware wannan ba ƙara abu muhammadin ya ni iza an karu ba'adu in suka musunta daga baya bai halatta ba wani suka ce kuma ai wasiyyan ba ta yi ba tun da sun yi inkari قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال سألت الحكيم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية ناس تنبي حماد الحكيم وإن دا سكي مغادا سو سكتي سن يدى زنتر دا وصيا دا أكي فإذا مات لم يجيزوا إن يموت كما سي سكا سكا سكا سكا مسنتا قال لا يجوز لا يجوز كو وصيا بتيبا كو لا يجوز بهالة سوسيبا سيوى النابين دا سكيبا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه شريح شريح القالي القاضية متنزي وسيادة سبب ليبس أكن دوكيسا قال إن أجازته الورثة ما قال سك تبتر أجزناه مما منزلتر وإن قالت الورثة ما قال سك أجزناه منزلتر دشي fahim bil khiyari suna da zabi idza nafadu aydihim min al qabri sun sun ce sun yadda amma da suka je suka binne shi suka gama sai suka ce eh sun yadda za a ci gaba da wannan kuma suka ce a'a ba su yadda ba to she she yace hum bil khiyari bayan sun binne mahaifinsu suka ce wannan wasiyan mun soke shi wajen shi yace ya su taso ai za ku ga wayannan duk da muke karanta wasiya ba a cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sai da kawo labari daga sahabi daga tabi'i da tabi'u tabi'ina da manyan malaman da suka sune jigon addinin musulunci to ina ma'anan wannan abin ma'ana nassoshin shari'a sun kasu littafan da suke ka abinda manzo Allah ya faɗa su ne buhari muslim tirmizi da muwatta da menene muwatta ya shiga da abubuwa to sa'an nan kuma akwai littafin da suka kawo mana qadaya abubuwan da sahabbai suka santar suka yi hukunci suka faɗa ko tabi'ai ko menene to mas'ala in ta zamo mansusun alaiha nassi ne Allah ya ce manzon Allah ya ce babu wanda isa ya faɗi ra'ayinsa ko ya zabi wani abu ciki ya fi bar wani abu amma in mas'ala ta zama ijtihadiyya ce mas'ala ba nassi qati daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan malamin saboda nususu shari'a akwai nususu ama da nususu khassa an-nususu khassa sune nususu wanda yake banci mas'alan ba yadda za a yi annususul amma nasoshi da suke iya daukan fusake za a yi fassara shi da kaza za a yi fassara ya shafi kaza ya shafi kaza to malamai nan suke nuna kwarewansu suna da wayannan matsalolin duk tare da su sai zama da garin ga abin da ake yi koko ga yanda ake hukunci ga yanda ake hukunci to me fatawa ko manyan malamai ba kowa ba fa kana zuwa kana jin karatu baka san abin da ake yi ba kana zuwa kana daukan kasa kasai sai kai ma ka je kai fatawa a'a manyan malamai ne in mas'ala ta zo musu cikin aure ko saki ko wani abu dai kasuwanci sai su duba hukuncin da ake zantarwa nan dinnan nassi ne daga manzo Allah ko ijtihadi ne daga malamai sai ga nassi ne daga manzo Allah ba wanda yake faɗi wani abu sai aka ga a'a ai wannan ijtihadi ne na malamai kamar da kuke ji wannan wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan to ma manyan malamai ko mai fatawa yana da yanci yana da haƙƙi ya kalli wannan matsalar mecece maslaha a ciki sai kallon mecece maslaha na yi musu hukunci da a hana ko kuwa ba su izini su amma fa baka isa ka faɗa cikin rediyo ko cikin karatu kowa ya ɗauka ba fa eh sai aje a yi taɓarna saboda kai ma ya ke bance ka ne aiki kai ne mufti da'iman cikin karatun kake kai ko ka zo ka ji karatu ne kana tafiya sai ka ajiye sai kuma gobe an kawo matsalar da aka yi jiya ana tattaunawa yau ka manta to shi kuma aikin shi kenan baya bacci sai ya gama sai ya tattauna sai ya karanta sa'an nan ya rufe to sai aka zo mishi da wannan matsala zai iya duba to wannan gashi dai an ce kaza kaza ne haka hukuncin yake anan to gashi kuma ya faru mishi ga tashin hankali ga fitina ga abubuwa za su lalace to maslaha ita ce a duba kaza a yi kaza to sai duba cikin malamai wa ya faɗi wannan magana sai a samu wani malami ya faɗi wannan magana shi kuma bai gaza wancan malamin da ya magana aka yi hukunci da maganarsa ba to sai ya ɗauka ya ba su fatawa fatawan ta yi ko ba ta yi ba ta yi an fahimta to yadda ake tafiyar da abubuwa ke ba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث wani mutum ya nemi ya shawarci magadansa to zan yi wasiya fa da sama da ɗaya bisa ukun dukiyata fa'azinu lahu sai suka ce tu babu laifi sun maraja ofihi ba da mamata bayan ya mutu sai suka ce a'a ba mu yadda ba fasu ila abdullahi an zalik sai aka tambaye abdullahi an zalik fa kala sai ce haza at-takarruh la yajuz ya zama musu tilas kenan bai halatta baya za su yi warwarewa ko za su yi zantarwa an fahimta قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة قال هو جائز يا حلتا قال قال ابو محمد اجزناه يعني في الحياه yace mun zantar da shi a cikin rayuwa to bayan mamaki fa aka ce sai a tafi haka wani kuma ce bayan ya mutu za su iya janyewa babul wasiya bi thuluth babin da yazo na yin wasiya da dai bisa uku na dukiya qala hadathana abul walid at-tayalisi qala hadathana hammam qala hadathana qatada عن يونس ابن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة منذ الله يشبه مش ينا مكة wa laysa lahu illa bintu ba shi da lafiya ko ba shi da magana sai ɗaya ɗaya illa bintun illa ibnatun illa bintun ayyuhuma afsah wa asah illa bintun فقلت له سينا فدا ما منزون الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي إلا بنت هكذا إلا بنت واحدة ya manzo Allah gani nan ba ni da lafiya kuma ka an na ganin dai kamar tafiya ta zo kenan kuma gani da dukiya ba ni da wanda zai gaje ni sai ɗaya ta kwaya ɗaya afa usi bi mali kullihi na doki dukiya ta dabba ki ɗaya ne bar wasiya a ji a gina makaranta a gina masallaci a ji a nemi almajirai a katange su ana ba su abinci suna ana karantar da su shekaru biyar sun sun zama magidantan kansu wasiya zan bayar fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la sai manzo Allah ya ce a a qultu fa usi bin nisba manzo Allah ba ya ce la ba zai wasiya bane ba ka dauki duk dukiyar ka kai wasiya manzo Allah ya ce a a ka fa usi bin nisf ce ya manzo Allah to na raba biyu na bar yata rabi rabin na bayar wasiya wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam la sai manzo Allah ce a a qala fa usi bi thuluth to nayi wasiya da ɗaya bisa uku qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce as-thuluthu wa thuluthu kathiru ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku mai yawa ne to me yake nufi ake nufi me ake nufi da wannan asulusu wasulusu kasirun yana da yawa sai an rage a a fahimta ake wasulusu kasirun a akwai karina a ciki ko mece ce karina da aka ce za a ba da duka ya ce a a rabi a a kaza ya ce a a da aka zo wajen sulusi ya ce a a ya ce sulusi din ma yana da jinjinawa ya yi to ya hana kenan ko ku za a iya yi za a iya yi a bai ce in an rage ya yi ba don magana ce ta larajuwar sulusu kasiru ai sulusi na da yawa ma'ana in ka bayar za ka samu lada da yawa ba haka ba ne ba ya isa in ka bayar ka samu abin da kake bukata zai an dan rage eh fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق أما ينا ليوا سي أرجي دين با نسي بني كو نسي ني با نسي بني منيني اجتهادي فهمت اجتهادي ني زائري ني احتمالي ني amma yi wasiya da duka dukiya na ce la hada nassu da rabi la da kaza la hada nassu min annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda aka istinbati cikin wasu kathir ihtimal ishihad fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال يتي اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت yace na kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da lafiya na yi tsananin zazzabi ya kama ni sosai ina ganin tafiya ta yi tafiya fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yauduni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo dan yayi min dubiya manzo Allah ya je ya je ya gaida sahabinsa ba shi da lafiya fa qultu sai nace ya rasulullahi ما أراني إلا ألم بي وأنا ذو مال كثير ما أراني كما أراني إيه أراني ما أظنني إن زمان منذ الله تفيها تاي تفيها كمان تفيها تازو كينا وإنما يرثني ابنة لي ابنة بنت ابنة لي أفأتصدق بمالي كله ya manzo Allah na dauki dukiya ta dinna bayan sadaka na kyale ya kyale yarsa kenan qala la sai manzo Allah ce a a da yayi to bi ya keta shari'a kenan qultu fa nisfuhu rabi qala la qultu fa thuluth qala as-thuluthu was-thuluthu kathir to sa'an nan sai manzo Allah ya faɗi abin da yasa ya ce karka ɗauka duk kai tunda kana da kana da wacce za ta gaje ka innaka in tatruk warasataka aghniya'a sai aka kawo matsalan ba yanzu ba da shi kadai ake ba don shi ya ce yarsa ɗaya ce ɗaya yake da ita ita za ta gaje shi amma da manzo Allah zai magana sai magana amma yace innaka in tatruk warasataka aghniya'a to kaga an kawo jami'i kenan in ka bar magadanka a cikin wadata خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم شيء في الخير لك برس تلك سنا يا وسنا البرا سنا ميك حنو وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها أي دك أبن دكتير الله زي باك لا دا أتكي دك أبن دكتير الله زي باك لا دا أتكي أي سلس ما ميواني إنك تير ذاك سامل هذا حتى ما تجعل في في امرأتك har abincin da kake ba matanka Allah zai baka lada a ciki in baka yi gori ba to kuma wanda zai iya daga hannunsa yana da mace shekarun su uku ko hudu ko biyar ba gori ba wanda zai iya daga hannunsa eh da akwai ya aka yi shiru shaidan ke shiga yana kawo na matsaloli duk don alkhairin da ke ciki ya hana ka samu kuna zaune shekara nawa da ta yi kuskure in ne kika taba yi ban da baki da kin taba yin annoba hankali ke mara hankali to wanda ke zaune da mara hankali shekara ashirin ko shekara goma shi kuma ba babban fitina ce a cikin wannan saboda ita da kuke tare da ita kaɗai ka kiyaye haƙƙin ya isa ka shiga aljanna shi ɗan sai ya zo ya kiya ya bar ɗan da ta haifa ta fi mutunci a wajenka don nan mai magana ba an musunta ne akwai wanda ya musunta babun alwasiyatu bi aqalla min as-sulus babin da yazo na yin wasiya da kasa da ɗaya bisa uku قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زهير عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء آل البصرة وصية تشيني أبن دما لمن بصرة فقهاء بصرة سكي إجماعي أكي جويا نما زي وس... أبن دا زي وصية دشيكينا نسوي إجماعي كان سلسي هو كسد هكا هو سمد هكا إنسو أنسام إجماعي تو نما نايا دا زي وصية هكا فسألت fattafaku alal khumsi na je ni tambaya to malaman karin da me suke fada zaka ce fattafaku ala al khums shi suka yi ijma'i kan ɗaya bisa biyar to akan haka kan abinda zai bayar kenan shi ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ان رجلا سال عمر بن الخطاب ون يتنبي سيدنا عمر بن الخطاب فقال سيتي inna warithi kalala afa usi bin nisf magana na kalala ce zan iya daukar rabin dukiyata na yi wasiya kala la kala fathuluthu ice to ɗaya bisa uku fa kala la kala farrubu ice ɗaya bisa hudu fa kala la kala falhumusu ɗaya bisa biyar fa kala la hatta sara ilal ushri har sai da ya kai ɗaya bisa goma faƙala ƙusi bil ushri ya ce ka yi wasiya da ɗaya bisa goma to ya za a yi haka ya ce sai na umar ya san halin da ake ciki ne shi ya sa ya yi wannan hukunci ba ya saba wa manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam قال أبو محمد يشي وكان الثلث منتهى الجامع ai sulisi din shine karshen abin da za a yi to amma ya ce sai an kai ushuri kuma khalifa ne yana da hakkin ijtihadi yana da hakkin ya game wannan da zai bar dukiya da magadan da zai bari menene ya fi daidai da su ai kaga masalan da na faɗa yanzu ta fito kenan ku ya ga ce ai waɗannan in ba ushuri aka ɗauka ba aka ɗauki khumusi ko rubu'i ko khumusi ko sulusi za su cutu to wanne ne zai yi sai na ƙarshe abinda ba za su cutu ba قال أبو محمد يعني بالجامه الفرس الجمور قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث na yi mishi wasu ya ce a ni ba zan karbi wasiyyar mutumin da ke da ya kuma ya zai ce ya yi wasiyyaci da ɗaya bisa uku ba to ba na ɗaya bisa uku a wajen shi ya yi yawa kenan ko قال حدثنا خبيثة قال أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جحد وهو جائز أي كوكرين الثلث كما يحلت قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال كان كان السدس أحب إليهم من الثلث أي ɗaya bisa shida shi suka fi so da ɗaya bisa uku babu ma ya juzu lil wasiyi wa ma la ya juzu babin da ya zo na abin da ya halatta da mai yin wasiya da kuma abin da bai halatta ba ko alwasiyu wanda aka yi ma aka ba shi wasiya ya kula da abu kenan ko قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك شريك أو شريك شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الوصي aminun wanda aka ba wasiya amanan duba abu amini ne fama usiya ilaihi bihi fi ma usiya ilaihi bihi amini ne a cikin abin da aka yi mai wasiya din ya rika ya kula amana din ya kula da shi to za a amince da shi sai in an samu abin da yake ya soke wannan matsalar قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول قال amrul wasiyi ja'izun fi kulli shay'in illa fi riba wanda aka bashi wasiya ya kula da abubuwa ya halatta amma sai dai cikin zancen gidaje wa idza ba'a bai'an lam yuqal in yayi ciniki yayi ciniki cikin abin ba za a ce a'a ba wa huwa ra'yu yahya ibn hamza ra'ayi yahya dan hamza kenan qala haddathana muhammad ibn mubarak qala haddathana al-walid an al-auza'i an yahya ibn abi kathir qala yace alwasiyu aminun fi kulli shay'in illa fil itq sai dai wajen an tabayi fa inna alaihi an yuqima alwala'a ai wajibi ne akan shi ya tabbatar da walici amma alwala'u lumatu kamar yadda manzo Allah ya fada قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل yace wanda aka bashi kula da dukiyar marayu zai iya aiki da shi yana sana'a yana kasuwanci idza ausa ila rajuli in yayi wasiya ma wani mutum wani mutum daban qala hadathana muhammad ibn salt qala hadathana musa ibn muhammad an isma'ila an al-hasan qala wasiyul yatimi wanda aka bashi kula da dukiyar marayu ياخذ له بالشفعه والغائب على شفعته zai zai buga kirji shine wasiyinsu zai shuf'a in suna da abinda ya kamata a sayar musu aka sayar musu zai je nemi shuf'a kuma a bayar dole mana ya kula da su kenan yadda ya kamata قال أخبرنا محمد ابن المبارك معنى إن شي يارن بايا يا بايا يا فكو wasiyin zai je tsaya matsayin shi je neman masa haƙƙinsa qala akhbarana muhammadu ibn al-mubarak qala hadathana yahya ibn hamza an ikrima shaykh min ahli dimashq qala kuntu inda umar bin abd al-aziz yace na kasance wajen sayyidina umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu wa indahu sulaiman ibn habib akwai kuma sulaiman dan habibin wajen wannan babban malami wa abu kilaba da abu kilaba إذ دخل غلام فقال سيقا ونيارو كرمي ياشبو سيتي أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوسي ونحن أطفال muna da gona waje kaza wasiyin mu shi ya sayar muku kuma mu muna yara ba yadda ba kenan ko faltafata ilayya sulaiman ibnu habib fa qala ma taqulu sai sulaiman ibn habib yace to kai me kake fada an akwai malamai ana neman shawarar su ko faƙala fa'adda'a fil qawli sai ya faɗi magana abinda magana da bai kawo cikakken bayani ba yadda abinda za a ɗauka ba sai magana dai takaita haka faltafata ila abi kilaba wannan bai amfana komai ba sai ce abu kilaba me kake fada faƙala ma taqulu me kake fada faƙala rudda ala al-ghulami ardahu ce ka mayar wannan gonan ka mayar ma yaron gonarsa kala idan ya haliku maluna to ai za mu yi haka ai duk abin da muka tara zai halaka wannan yazo a mayar da mishi wannan kala anta ahlaktahu kai ka halakar da shi gaskiya ko za ka iya fada za ka iya fada zo ka gani yana da wuya ko eh باب إذا أوصى لرجل بالنصف والآخر بالثلث to in ak ya bar wasiya ya ce wane a bashi rabin rabi wane kuma ɗaya bisa uku na dukiyar arba a basu wasiyar da yake nan to ya za a yi ai kaga dukiyar za yawa kenan rabin dukiyar wannan sulusi ya za a raba kenan an bashi rabi sannan rabin kuma a gasa uku a bashi ai mas'ala ta tafi da yawa ko qala akhbarana ibrahimu ibnu musa عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله يي وصية رب دوكياتا أباواني ولآخر بثلث ماله وهنكما أباش أي بس أكون دوكياتا قال سيتي يضربان بذلك في الثلث تسي أتكس دوكيار جدا أكو sai a cire kashi sulusi din to shine sai a ba wannan rabi wannan kuma ba shi sulusi hadha bin nisfi wa hadha bin thuluth babun fi ruju'i anil wasiya babin da yazo na ayi wasiya kuma za a iya za a iya warwarewa قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن الشيباني عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير الإطاقة ya ce ban da ‘yanta bawa in ya ce ya riga ya ‘yanta to ba za a koma ba amma sauran wasiya zai ce a na janye قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يتي يحدث الرجل في وصيته ما شاء wa milakul wasiyati akhiruha mutum zai iya canza wasiyar da yayi ai wasiya wasiya karshen abin da aka zanta shine ake amfani da shi ma'ana ya fadda safe ce na kaza zuwa da yamma ce na soke ko na canza da na karshen za a yi aiki an fahimta قال أبو محمد همام لم يسمع من أمر وبينهما قتاده قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن المبارك حدثنا أم عمر عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى متين يي وصية كما يي وتي وصية كما دبا قال هما جائزتان في ماله sun za a zartar da su a cikin dukiyarsa a cire a baya. Hadisai? guda nawa guda nawa ina suke ba suke zuwa nan ba bari an karanta karshen wannan قال حدثنا سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب ملاك الوس ملاك الوصية آخرها تسمي إيه؟
سهل بن حماد اها اها
عمرو بن شعيب
قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة قال حدثني عمرو ابن دينار أن أباه أعتك رقيقا له في مرضه يتي ما هي فنسا يا أنت باوش أتكين أنا كنت رشي الله فيها سيتي باوا كذا أنت شي ثم بدا له أن يردهم ويؤتك غيرهم sai kuma ya ce wa'yan da na ‘yanta su a bar su su wa'yancan su aka ‘yanta kala fa khasa muni ila abdulmalik ibn marwana sai aka jayayya aka je wurin abdulmalik bin marwan fa ajaza itkal akharina wa abtala itkal awwalina an ji hukuncin ku milakul wasiya akhiruha قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا حمام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها قال أبو محمد همام لك أين أكرت ونك أنكرت ونك أقبل سوفي قال حدثنا سعيد ابن المغيرة قال ابن المبارك حدثنا عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزتان في ماله قال حدثنا سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب ملاك الوصية آخرها ma'ana milakul wasiyati akhiru hakinaku yayi da da safi ya ce wani dawa ne karshe kuma yazo ce wani dawa ne naka ne wannan na karshen za a dauka ai aiki da shi babun fil wasiyil muttahab babin da yazo na bayanin wanda aka bashi amanan kiyaye wasiya kuma amma ana zargin shi to yaya za a yi bayan an nada shi قال أخبرنا محمد ابن المبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال إذا اتهم القاضي الوصية إن الكالي يزرق ينا تهما ودع كباش وصية لم يعزله بزي صوتي شبا بزي كنت نجد لك مش بزي صوتي شبا ولكن يوكل معه غيره سيكاون يحدى شي ينا كلاه وهو رأي الأوزائي أكتي رأي الأوزائي هل فهمت باب وصية المريض باب الذين مر لا فيها يهي وصية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك شريك أو شريك شريك عن الشيباني عن عامر قال يجوز بيع المريض wa shira'uhu wa nikahuhu mara lafiya ya ciniki ni saya ya sayar yayi ni aure ya daura ko ya aure yayi wala yakunu min ath-thuluthi ba zai zamo cikin sulusi ba ina ma'ana wala yakunu min ath-thuluthi ma'ana rashin lafiyan bai kai gargara da za a ce ba shi da ikon da ya tasarrufi cikin dukiyar sai sulusi ba yana da ikon tasarrufi cikin dukiyar malam baki daya قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانا عن مطرف عن الحارث الأكلي قال ما هابا به المريض في مرضه من بيع أو شراء وهو في ثلثه قيمة عدل mara lafiya abin da ya bari kyauta ko ya ce ni ko menene ya faru cikin sulusi za a yi lissafin shi sai kuma sulusin shi a yi qimatu adli kaga ra'ayin ya sha bamban kenan ko qala haddathana abu numani qala haddathana hammad ibn zaid عن يحيى هو ابن سعيد قال أعتت امرأة من أهلنا وهي حامل وتمت تشكين يا لم تباير لكوتا تنا لتشكي فسئل القاسم سأكت مع القاسم فقال هو من جميع المال yace cikin dukiyarta tana da yancin ta yi tasarrufi da dukkan dukiyarta qala yahya yahya yace wa nahnu naqulu to mu kuma muna da istinbatin mu za mu faɗa إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث in ba ta da lafiya ta yayi amma in tana cikin nakuda amma duk tasarrufin da ta yi za a cire shi cikin sulusi ne me eh eh ito ba ta da lafiya wannan mai yiwa zazzabi ne malaria ce amma wannan tana nakuda ce akwai hatsari قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا شيني ai za fassara wannan magana guda biyu da suka ce wannan yace cikin sulusi wannan mara lafiya to wannan mara lafiya abinda yana da iko ya tasarrufi cikin dukiyarsa rashin lafiya mai sauka mai tsanani ba wannan ba shi da iko rashin lafiyan yayi tsanani wannan hadisin mata mai nakuda shine ya fassara wannan قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل lahu qala li gulami mutun ya fada ma yaron sa bawan sa kenan in dakhalta in dakhaltu dara fulanin fa gulami hurrun in na shiga gidan wani bawa nan ya zama da kuma dakhalaha wa huwa marid sai ya shiga gidan amma ba shi da lafiya an fahimta qala yu'taku min ath-thuluth za a yanta bawa amma cikin sulusi kada ya shige wannan don doye alkawari yanzu ba yanzu ba shi da lafiya ya shiga gidan ma'ana akwai ihtimalin rashin lafiyar mai hatsari ne wa inda khala fi sihhatihi utika min jami'il mal amma ya shiga gidan ne a cikin yana lafiya kalau ba rashin lafiya to yana da iko ya tasarrufi cikin dukiyarsa baki daya babun fi man radda ala alwarasati min as-sulusi babin wanda ya mai yace daga sulusi aka rage ko aka bada shi قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عبد النعمان ابن المنذر عن مكهول قال يتي إذا كان الورثة محاويج مقادا إما بكاتان سنة سنن بكاتا فلا أرى باسا أن يرد عليهم من الثلث بانا ganin laifi sulusin ma rage wani abu a ciki قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه yace da na fada ma auza'i wannan ra'ayin maganar sai ji da sai mishi yace daidai ne babun idza shahida sunani min alwarasa babin da yazo na aka yi wasiya aka bawa ne cikin magadan mutum biyu suka sheda wannan sauran ba su sheda ba to yayi za a yi za mu gani ko? قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا شهد شاهدان من الورثة إما تنبيو تكي مغادا سوك شهدا جاز على جميعهم دك سيسو يددا حكا wa iza shahida wahidun amma in mutum ɗaya ne ya shaida fa fi nasibihi bi hissatihi shi kaɗai shaida ya ce eh na je lokacin da alhaji ko abbai ce to shi kenan kai ka jiyo za a raba gado a baka gadon ka shi a cire cikin gadon ka ka bashi mu ba mu ji ba ba mu gani ba garka jawo na matsala kenan eh a ya janye ya kuma saba ma Allah ke in ya janye wannan nasibin da aka ce bayar ya zama haramu mana ba haƙƙin shi bane haƙƙin wanda aka yi qala haddathana abu nu'mani qala haddathana hushaymun qala haddathana mutarrif annahu sami'a ash-sha'biyya yaqulu idha shahida rajulun min al-waratha fa fi nasibihi bi hissatihi thumma qala ba'da dhalika fi jami'i hissatihi a cikin rabon shi za a duba a bayar sulusi ne inda sun ya kama ma rabi dole bayar babu ma ya kudu min alwasiyati fil aini wad daini babu yanzu da yazo na wasiya a cikin kuɗi da ko kuma bashi قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو شهاب عبد أبو شهاب عبد ربه ابن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين in yayi wasiya da sulusi ko rubu'i in kuɗi ne za a cire a ciki in bashi ne shi ma za a biya a ciki wai za a ausa bi hamsina au sittina ilal mi'a in yayi wasiya daga hamsin zuwa sittin zuwa ɗari fa fil aini hatta ya buluga thuluth a cikin kuɗin shi kashi za a bayar har ya kai sulusi babu man ahabba wasiyata wa man kariha babin da yazo na waɗanda suka suke suka yadda da ayi wasiya da wanda ba su yadda ayi ba qala akhbarana marwan ibn muhammadin qala hadathana sulaiman ibn bilal qala hadathana ja'far ibn muhammadin an yazid ibn abdullah ibn qusayt qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي مال شاء mutum yana da ‘yanci a cikin sulisin dukiyarsa ya yi abin da ya ga dama da shi. Ƙala haddasana Abdu Samad ibn Abdul Waris, ƙala haddasana Shuba, ƙala haddasana Abu Ishaq, عن أبي حبيبة قال سألت أبا الدرداء عن رجل جعل دراهم في سبيل الله فقال أبو الدرداء mutum ne ce dukiyarsa ya cire wa'yansu wani abu ya cikin dukiyarsa ya ce fi sabilillahi sai abdurra ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul lazi ya tasaddaku inda mautihi aw yu'tiku kallazi yuhdi ba'da ma shabi'a misalin wanda yake sadaka yana dab da mutuwarsa ya ce ai kamar wanda abinci sai da ya ci ya koshi ba abinda zai yi da shi sai ɗauka ya baya a to zai mutu in bai bayar ba ma mai zai da shi eh zai ci ne zai mishi amfani ne shi ne maza ce ka ba da sadaka wa an tashihihun kana su hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alimun ba a ce bai yi bane kuma za a karba ba a yayi za a karba amma kuma yana da daraja lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alimun ba za ku taba samu ba sai kun ciyar daga abin da kuke so mutum yana da tsohuwar riga ko hula baya bukatar ta sai dauko ya ba wani yayi ko bai ba mutum ga sabo ya dauko ya bayar wanne ne yafi daraja wajen Allah eh ya danganci darajar abin da ka bayar ne ana kallon daraji yaya abin yake da ya ta'allaka da zuciyarka ba shi kenan ba jawabin bai yi ba babu ma yubda'u bihi min alwasaya babin da yazo na in ai wasiya da me za a fara in mutun ya mutu قال حدثنا المعلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يوصي بأشياء ومنها الاتق فيجاوز الثلث mutum yayi wasiya da abubuwa a cikin su akwai yan tabayi sai wasiyan da din ya tsallake ɗaya bisa uku kala yubda'u bil itq in za a fara yace sai a fara da yan tabawa sa'annan a baiwa wani sa'annan a baiwa wani ya baiwa قال حدثنا المعلى ابن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد قال بالحصص قوه النساء ماشي حصص ربنش قال حدثنا الحسن ابن بشير قال حدثنا المعافى عن عثمان ابن الأسود عن عطاء قال من أوصى أو أعتك وندي وصية كوي أنت فكان في وصيته أول إذا من تكين وصية أكوي أول كما يندك الأول معروف في تكين أبن قاب ميراث هي أن يزداد أجزاء الفريضة على الرؤوس دخل العول على أهل الإتاقة وأهل الوصية أهل الإتاقة الأول دي فارقين نان شادوا وين دعك أنت دين ده وين دعك موصية دين جوازي شافيش قال عطاء إن أهل المدينة غلبونا عطاء أي متان المدينة سر جايب يبدأون بالإتاقة قبل سوسنا فارا واني da ‘yan tabawa kafin a je wa'yansu ayyukan da aka ce a yi, misali ce ya gina masallaci a yi ka za a ‘yan tabawa, ita shi a fara ‘yan tabawa tukunna a cikin dukiyar, dukiyar ta kare sai a haƙura. Ya fi a yi wani abin bawa yana, addinin musulunci baya ƙarfafa gwiwan cewa a bauta fa. Misali ka ce a ‘yan tabawa, a ‘yan tabawa a قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بإتق وغيره wanda ya wasiya da ‘yanta bawa da kuma wani abu na alkhairi fayazidu ala sulusi sai abin da ya wasiyan ya yi sama da ɗaya bisa uku tala bil hisas shi a duba rabon da za a cire ciki a raba ba kowa قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق wanda ya wasiya da sama da sulusi a cikin wasiyan dai in akwai ‘yan tabawa kala yubda'u bil itqi za a fara ‘yan tabawa tukunna a zo a yi wannan a yi wannan in duke ta kare bawa dai an ‘yanta shi kala haddasa ubaidullahi an isra'ila an mansurin an ibrahim kala yubda'u bil itaqati qabla al wasiya za a fara ‘yanta bawan sannan a zo a yi aiki da wasiya ɗin. Saura minti na. jiya ai mun mun ɗau lokaci karatun da muka yi ka ɗauko to yau sai ne ake so saura minti na minti na biyar sai babun fillazi yusi libani fulanin bisamin min malihi wanda ya wasiya cewa za a ba suwa ne za a ba suwa ne rabo a cikin dukiyarsa قال أخبرنا المعلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن في- في رجل يوصي لبني فلان فقال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء دوكياتا أدوكي كذا أربا مفسواني تسواني نن أكا كاو دوكيار miliyoniya ne yana ciki akwai masu kudi ciki talakawa ne maza da mata duk za a raba ma kowa daidai wa daida ne ba za a ce tun da yana da kudi shi malauniya ne ba za a ba a hakkin shi ne a ba shi rabon shi قال حدثنا أحمد ابن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن أمر عن الحسن قال إذا أوصى لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء yace a ba wani fulani nan yanzu wannan muna karanta ne dai kaman ta'abbudan ko amma inda ake yin wannan duk an san su a Madina har yanzu tintintinti ne akwai wani da ya tafi ya je madina ya ɗauki dukiya ko musa mensa ne wani abu ne ne cikin ya ce duk fulanin da ke wannan lokacin ya ce wannan wakafi ne a kansu to suna nan hajji kokinsu yanzu suna nan sanannu ana ma haihuwa yau shi ka je ka za su nan ɗanka ba eh, in za a raba dukiya yana da shi a ciki suna nan suna kiyaye da wannan su ne kaɗai za su yi fulani ne kuma ko bakakin fulani ne ko fulani duka ne na san su ne na san waɗanda suke zuwa suna karba haka aka kiyaye wannan abu to amma yanzu nan ba za a iya yin wannan ba don nan kuɗi ake ajiyewa can ko akwai gonakin dabino akwai gidaje aukaf da aka aje suka zama yanzu ana haya yanzu sun zama kuɗi mai yawa kuɗi mai yawa kowane ne ana mishi haihuwa zai je ya faɗa kawo dalilai da shaidu ga shi ai min haihuwa sai a sa shi yaron cikin suna ya ce ko ɗa ne ko menene ba na badi in an riga ya an raba kenan badi sai a saka shi ciki a ba shi a ba matarsa a ba yaransa a ba mai duk a raba ba kowa ya karba suna aje wakafi ne ya je aikin haji ne yana da kuɗi shi ya sai gidaje ya ce a ba- ya bayar wakafi lokacin kuɗi ana neman sa ne don biyan bukata ba ana neman sa don a bautata masa ba mutane na da kuɗi yanzu amma ba za ka samu ga wakafi ga gidaje a sauke bayi a- a taimaka ma mm, marayu ko marɗa ba sai ka rasa me- menene ina tunaninsu yake ne to sai yanzu kuma ya zo ya zama fitina ma shi kansa ma kafin ya mutu 'ya'yan suna rigima ne kan kuɗi to kaga zaman lafiya babu bayan da za a zauna lafiya ke amma in an bi shari'ar Allah sai ga Allah ya kawo ya tausaya mutane sun samu zama lafiya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زائدة ابن موسى الحمداني قال حدثني يسار ابن أبي كرب أن آتيا أتى شريحا فسأله عن رجل ونيزو يتمي شريح يتمي أوصى بسهم من ماله ولن يي وصية ولن ربو أشكن دوكيسا قال تحسب الفريضة فما بلغ sahimanuha utiyal Musa za a raba gado abinda ya ragu shi a ba masu wanda aka yi musu wasiya lahu sahaman ka ahadiha babun idza tasaddaqa rajulu ala ba'd warasatihi babin da yazo na bayanin mutum ne yana da magada sai yace cikin magadansa ga wani shi na bashi su- in- in na mutu na bashi sadakan dukiya kaza ya karbi sadakan kuma ya ci gado zai yi haka قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن مكهول قال إذا تصدق الرجل عن بعد ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف in ya ɗauki rabin dukiyarsa ko sama da haka ya ba ɗaya cikin magadansa ya ce ya ba shi sadaka rudda ila sulus sai a mai da shi sulusi wa iza a atan nisfa jaza lahu zalika in rabi ya bayar ya halatta kala sa'idun wa kana qudatu ahli dimashq yaqduna bidhalika yace wayansu alkalai suna yadda da haka amma yanda ka'idar take sulisi ne abin da ya saba da sulisi sai magadan sun yadda ba haka bane ba je wa'annan duk amfanin su a karanta su ana karanta su in mas'ala ta zo gashi nan an shiga rigima ba yadda za a yi a warware ka'idan da aka gina hukunci akai inda kake ba zai warware wannan mushkila ba to sai ka duba mas'alar nassi ne ko ko ijtihadi ne in nassi ne baka da cewa in ijtihadi ne sai ka duba wannan ijtihadin da wannan ijtihadin wanne ne yafi tabbatar da maslaha yanzu a nan to sai ka ɗauki wanda yafi tabbatar da maslaha ɗin ka yi aiki da shi don addinin musulunci yana duk inda akwai maslaha fa samma dinullah قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك to babu man kala alkafaru lokaci ya cika aiko gani wannan minti na zara minti biyar ya isa haka eh gashi amin da wannan babin mai shi ba ya kamata a tsallake shi a kawo a cikin fassara da shi da gado da menene da menene to amma shi akwai matsaloli da suke ana iya bukatar su kowane lokaci اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم